احتجاجا shahadar amirul mu'minin alaihi salam wanda a baya mun ce ranar 20 ga wata ga yadda al'amari ya faru ciwo ya tsanani ga imam alaihi salam ba guban aka sa a takobin nan yana ta sabansa tun daga ka har ya gangara ya zuwa dukkan sassan jikinsa kuma mun ƙara magana a da cewa a wannan hali asbab bin wani bata ya sami ganinsa har ya ɗauko mana wani zance wanda yana cikin abubuwan da amirin nuni ya faɗi kafin ya bar duniya wannan dare na 21 tun farkon sa dama yinin 21 yinin 20 duk tsananin ciwo ne to daren 21 tun farkon sa ciwo da ɗanƙarwa ke mai ruwa ya ce su likitoti na kufa suka haɗu duk suka zo daga cikin jimlan wa'annan likitoci akwai asir bin am bin hani askuni wani shahararren likita ne a wani lokacin da ya dubi mikin da ke kan imam ya ce a kawo masa turoson akuya mai dimi wato dimi-dimin tsakiya sai ya fidda wani kamar jijiya daga ciki ya sa a kyalle sannan sai ya tura a cikin miki ɗin imam da ya fito da shi sai ga farin kwakwalwansa ma'ana kwakwalwan amirin ta fata ta zuganya ta zo ta bitami ta na fito a miki da dai duba haka ya san cewa wannan farin ba wani bane illa kwakwalwarsa ce da ke narkewa sai ce amirul mumini ka yi alkawarin da za ka yi kai wasu yadda za ka yi wannan domin wannan maƙiyin allah ɗin guban da ya sa ya kai ainihin uwar kai wato ma'ana ya kai ga kwakwalwa ya tafi ya fara narka kwakwalwa saboda maza maza in kana da wani wasiya da za ka yi kai jin haka fa ainihin ya'yan imam suka shiga wani hali cewa tafiya ce kawai ba bala mahalata to sannan imam ya ban kwana da 'ya'yansa ya masu wasiya da wasiyoyi daban-daban a wannan hali muhammad ibn hanafiya ya ce yayin da daren 21 ya yi babanmu ya tara duk 'ya'yansa da iyalan gidansa ya musu bakwa ya ce da su allahu khalifati alaikum wa huwa hasbi wa ni'mal wakil allah ne halifata a cikin kanku kuma shi ne mai shi na kuma madalla da shi a matsayin wanda aka wakilta shi na dogara da shi kuma sha Allah ya wadata sannan ya yi masu wasiya da lazimtan imani yana magana gubana da da shiga jikinsa har muka duba kafafunsa guda biyu sai muka ga duk sun jajata sun zama jajaye kuma ainihin wannan yi mana tsanani sannan duk lokacin da muka kawo masa abinci ko abin sha sai ki ya ci ko shi sai muka ga laɓansa na raurawa da zikirin Allah ne sannan sai ce a kira masa ayansa duka ɗaya bayan ɗaya a ce a kira wani a kira wani a ambace su da sunansu kowanne yana inawa ne su kuma suna kuka inawa ne sai da ya tabbatar da sun haɗu da sai da ya kira kowane sai hassan alaihissalam ya ce da shi ya baba menene wato ya kai ka ga wannan wato ka tara mu duk kuma kana kiran kowa da sunansa ya ce ya ɗana na ga kakanka ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi a bacci na kafin wannan bala'in ya auku to sai na kai masa kukan abin da nake samu na cutarwa daga wannan al'umma sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce da ni ud'u alaihim kai addu'a a kansu akwai manci tsakanin addu'a ga mutum da addu'a kan mutum aka ce a yi addu'a gare su kai masu addu'an kirki addu'a kansu kuwa a masu a kira masu masa'ir ke to sai ce kai addu'a kansu sai ko amirul mu'mini ne sai a cikin mafarkin sai ya yawan addu'a ya ce allahumma abdilhum bi sharran minni wa abdilni bihim khairan minhu sai ya ce sai ni wannan na ce allah kai masu musaya da mafi sharri daga gare ni wannan bayan akwai sharri daga wajen amirul mu'mini wato kama abin da aminu nake cewa shine allah ka musanya masu ni da mafi sharrin bayanka maimako na ka sa mafi sharrin bayanka ne zai zama shugabansu ni kuma kai man musaya da in koma wajen mafi alkhairin bayanka wane ne fiye halitta mafi alkhairin bayi zahara sarasa ce to ina ya mishi musaya shi kuma wajen manzo allah su kuma allah ya ba su wani shugaba wannan al'ummar da take cutarsa ke su kuma da mafi sharrin mutane a da bangare guda mafi sharrin mutane ya zama shugabansu ta bangare guda shi kuma ya fi koma wajen mafi alkhairu mutane wannan shi ne abba ba yana nufin ni ka ba su wanda ya fi ni sharri gudun ba sharri tare da amirin to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce da ni a duk استجاب الله دعاك سينقلك سينقلك إلينا بعد ثلاثة sai manzara ce Allah ya ce da ni Allah ya amsa addu'anka bayan kwana uku za ka so wajen Allah zai ya zai kulokar ilaina wato Allah zai kawo ka wajen bayan kwana uku Allah zai kawo ka wajen to sai ce wa kadma za ta tsara kuma kwana uku ya cika kaga na san yau ne yau kwana uku ce daga lokacin da ya wannan mafarkin yau kuma kwana uku ya ce kaga yau ke yin tafiya sai ce ya aba muhammad kinayen imam hassan al-mustapha kenan ya ce ya aba muhammad usika bi abi abdullahi khair ina maka wasu shi da abi abdullahi ya kira shi da kowane da kinayensa abu muhammad imam hassan ke abu abdullah imam hassan ke to shi ya ba muhammad ina maka wasiya da abu abdullah fa an tuma minni wa ana min kuma ku biyu nan ku daga gare ni ni kuma daga gare ku in sha magana mai na kyau ainihin zurfin ma'anan min niyya ko ma'iya ta bangare ne ba karamin ma'ana ba a ce min ko daga gare ne ne ma'alumi wannan kowa zai gane saboda 'ya'yansa to amma shi ma daga gare shi ne idan ɗa ya fito daga uba uba ma daga ɗan ya fito kaga ba yana nufin ni ma na fito daga wajen fito kaga a ce ma'anan ba kun fito daga gare ni a matsayin 'ya'ya ne kawai ya wuce kan da ku da ni abu guda abin da yake yi kamar yadda manzara mashi ma ya faɗa dangane da ali aliyu minni wa ana min ni daga ali ne alima daga ni ka gane duka ɗaya ne kuma ya ce dangane da ƴaƴansa husainin minni wa ana min husain da irin kaga wannan minniya daga ɓangarori biyu dun min a luga ana ana ana ce mata a dati din tab'ili wato wani bangare ke to amma wannan ya wuce ba tab'ili ba ne tunda aka ce ku daga gare ni ne na su bangare ne nasu saboda daga daga shi suka gaggau to amma me yi ma'anan kuma shi ma daga gare su ya kaga ya ba yana nufin wancan minniya din da ke wata ma'ana ce ta minniya haka ma ma iya kamar aliyu ma alhaq wa alhaq ma ali ga ce aliyu ma alhaq yana bin gaskiya to haqqu kuma ma ali gaskiya kuma ta hana bin shi ke aliyu ma alquran wa alquran ma ali ka ce aliyu ma alquran ali ya rike qur'ani to qur'ani ma yana tare da qur'ani ma yana bin alki kaga da ali da alqurani akwai bambanci ba bambanci da ali da haq akwai bambanci babu to sai ce ku biyun nan ku daga gare ni ke ni ko daga gare ku sai sai ya ce a sanar lahu lakumul azab Allah ya kyautata ta'aziyar kwato yana masa ta'aziyya na na wucewan babansu alawa inni mun sarfin an ku zan baro wa rahilin fi lailafi hadi zan tafi a wannan dare na ولاهق بحبيبي محمد صلى الله عليه وآله كما وعدني zan riski masoyina muhammad sallallahu alaihi wa kamar yadda ma alƙawari dama mu shekarun jiya in ce mai kwana uku ya ce min bayan kwana uku to gashi kuma kwana uku ne can saboda haka na san yau ne tafiya sannan sai ce fa'ida ana mitu يا أبا محمد فغسلني وكفني وحمدني ببقية خلود جدك رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه من كافور الجنة جاء به جبريل إليه يتي إنا متو يا أبا محمد kai mini wanka ka sa mini likafani kai man hannuɗi da raguwan hannuɗin kakanka domin yana da cin kafur ɗin aljanna wanda jibril ya alaihi salam ya zo masa da shi sun maza ni ala sarari sannan ka ɗora da a gado na gado a nan bayanin kan gadon kwanciya ba gadon da akan ɗauki mutum a kai shi kabari wanda mukan ce mutum da ko makara ko annashi ko ta sanar da sun mutu to shine shine gadon ɗauka kenan ka sa a gado na fa idza humila makadamuhu fahamilu akhiru in an kama gabansa ko kuma a ku rike bayansa wato ya zama wata biku muqaddamu kuma ku bi magabacin sa wato ku rike gaba da da baya ke akwai wasu a gaba sun rike wasu kuma a baya sun rike fa ayyu mawdi'in wadi al muqaddam fada'ul mu'akhkhar inda aka aje magabacin to ku sa majinkircin wato in kuka je da gado nan kuka aji ku lura da daidai inda kuka aje gado in kuka aje shi to ku lura da farkon shi da ƙarshensa to ku ɗauko ƙarshen ya zama shi ne farkon fa huwa mawdu'u qabri nan ne mahallin qabri wato kun ga wannan kamar wani abu ne zaunan ne da aka ce in suka ɗauki wannan gadon inda za su je su fara ajiye shi a ƙasa to a yi daidai wannan wurin kaga ba zaman ba za su yi ajiye shi a ko'ina ba ke sai lale wannan wurin da ya ambata in dai suka ga ya ajiye to su duba ina ne farkon shi ina ne ƙarshen sa to su sa farkon ya koma ƙarshe ƙarshen ya koma farko daidai ne da kawai to ya ce sun matakaddam ya aba abdullah wa salli alayya wa kabir alayya saba sannan ka gabata ku yi mini kai abu abdullah ka gabata kai da aka limanci kenan kai man sallah kai man kabbara bakwai wa alam annahu la yahillu dhalika ala ahadin ghairi ka sani kuma bai halatta ga wani ba bayan banda ni ba wanda za a yi makabbara bakwai shi ne kaɗai amirin mu'minin aka yi masa kabbara bakwai shi kuma kabbaran manzo Allah shi kuma daban ne kamar yadda ya zo a ruwaya yamma manzo Allah kabbara 25 shi kuma shi kadai ne aka yarda a yi masa wannan kabarori shi kuma nasa bakwai ne kuma shi kadai ne za a yi masa bakwai sauran mummunai ana masa kabarori biyar adadin sallah biyar a wajen mu kenan a wajen ama hudu suke su ce assalamu alaikum na amawa ke amma mu adadin sallah biyar ake yi ba wani assalamu alaikum a ciki magamai wasu har da maganganu suna surutai wace sallah ce ba sallah ai sallah annabi ya ce sai da fata saboda ka dole a karanta fata ce to an ce muku shi addini kuma ma kai kai kai kai kake mutum ake a tsara addini an an saukar da shi ne ai in ka ce mini sallah ba ba sallah in babu fatiha to ana sallah ba ko ba su jira ne to kuma sallan ga ba ko da su jira ma sallan gawa ana mata ruku da sujada ne to me yasa an in kai sallah sallan su bai kai miƙe ƙyam kace Allahu akbar Allah ko ka bara nawa kai kai ba ruku ba sujada saboda ruku da sujada rukunai ne to kuma idan ba a sallah ba fatiha to kuma sura kuma fa kuma in ka ce dole sai an yi assalamu alaikum me yasa ba a yi azan da iqama ba ko ko shi addini ba ra'ayi ba ne an sanar da kai yadda ake yi shi manzo Allah an mashi kabara 25 shi amirul mu'minin an masa bakwai sauran mutane mu'minai biyar biyar haka ya zo shi kuma su hudu su kuma suka san inda ka samu wani tunda akwai suna da limaman su suma wanda suke kwa masu addini wanda su kuma sukan san inda suka samu ko da suka gane ba sukan jingina ma annabi kuma har suka sallama ma ba su san yadda ake wasu na cewa ana iso ɗaya ne ta hagu wasu kuma sun ce ai sallama biyu sai su yi duka kuma ina za a ji hannu duk inda ta kama bisa abin da mazhaban ka ya ce in aka faɗa ajiyar ake ajiyar sai ka in a cibiya ne sai ka sa cibiya in saman cibi ne ko karkashin cibi ko saman kirji ko karkashin kirji duk da inda aka ce duk sai ka yi irin na fi suke amma mu ga wannan da kace ka sani cewa bai halatta ga wani ba in ban ne wala yahillu zalika ala alhin ala hadin gairi illa ala rajulin yakhruju fi akhir zaman to sai wani mutum wanda ya zo a ƙarshen zamani ismuhu alƙa'imul mahadi min wuldi akhikal husayn shi wannan sunansa alƙa'imul mahadi daga zuri'an ɗan uwanka husaini yuqimu iwajajar haq shi zai tsayar da tankwaran gaskiya wato tankwaran gaskiya ma'ana an tankwara gaskiya adatan gaskiya tana tankwarwa ba ta tankoruwa ma'ana mutane sun zo da waɗansu abubuwa sun sassa sun ce gaskiya ne saboda haka sai abin ya tankware to shi in ya zo zai ciccire waɗannan abubuwan da suka sa sai a ga gaskiya mai gaskiya shi ne zai miƙe tankwaron gaskiya ma'ana abin da aka tankwara duk da mutane da suka tankwara abu ai sun ce gaskiya suka bai wura addini sahihi na annabi amma sun haka da shi to in shi ya zo da addini sahihi mai kakke kaga ya miƙar da tankwaran da aka jingina ma gaskiya ke na jin wannan akwai a cikin najil wala ga makaranta wannan mutum wani abin cewa da ke mutum ma'anan tamfaran gaskiya ma'anansa shine gaskiya a miƙe ke abin an cire abubuwan da aka sa aka da baibai gaskiya ya zama a tankwari to sai ce da shi kuma fa'iza an ta sallaita alayya ya hasan fa na hasarira an maudu'i in kai man sallah to ka janye gadon daga wurin da aka ci sun makshifa turaba sannan ka tona a turbaya a daidai wurin fatara kabaran mahfura za ka ga kabari haƙaƙe wa lahadan masuƙuba za ka ga ainihin lahadi mai rufi abin da ake ce lahadi saboda karkata lahada ma'anansa ya karkata mala kenan saboda shi lahadi yadda ake yi ana bayan an haƙa rami shine kamar kabari to a can kuma ta bangon bangaren alƙibla sai a rarake daidai inda za a saka mutum to ya dan yi ya lahadu ya karkata ta fuskacin alƙibla to yana da rufi rufin shi zai zama ba an zuba bane ƙasa ce ta ɗabi ainihin zaunanne a wurin don haka ne ma lahadu ba zai ba a ƙasan da take raurawa don zai iya rubawa za a kafa karfan aka tona za a bar sai a saka mutum a ciki sai a sai a rufe mutanen wannan suna suna ga yan ibara sukan ce ma kabari da akwai uwa da ya akwai shakku da lahadu shakku shine sai a yi uwa a tsakiyar uwan sai a tsaga yan a tsakiya wanda za a saka mutum sannan a sa tubula ko wani abin da ya kama ko kamar da mutane sukan sa su tukwane su farfasa su sannan kuma su mai da ƙasa to wanda aka saka mutum ana ce masa uwa a lahadu kuma sai a ita ita ita a cikin ita uwa ta goge ban alƙibla sai a rarake sai a yaɗe sai a saka mutum a ciki sai a sa tubula ta bayansa sai a yaɗe sannan sai a cike uwa to ainihin akwai shakku da lahadu a wurinmu kawai al'adun mutane ne a wajenmu saboda an ce mutanen makka su shakku suke mutanen madina kuma lahadu suke saboda haka nema da ainihin bayan rasuwar manzo Allah sai aka ce duk wanda a kira masu haƙi biyu da na maka da na madina duk wanda ya riga zuwa sai sai na madina ya riga zuwa saboda haka sai aka yi manzo Allah lahadu amma ama suna cewa shi lahadin shi yafi ga manya ma'abuta falala to za ga ganin wani basaraki ya rasu sai a mishi lahadu ko wani mai kuɗi sai a mishi lahadu in ko ayyuhan nasu ne sai a musu shakku wannan wajen amawa kenan amma mu a wurin mu duk kaburbura ne an fahimta kuma haru fadil a wurin mu ba ba mulki ne ko ko kuɗi ba daraja ne na bawan Allah kuma da yawa bayan Allah suka ce musu shakku ko imam kuma shakku a kai masa aka roƙa ba musu ba da haka da yawa kuma shakku dai mun kai to amma yadda yake cewa za ku ga lahadu da kuma ku ga saj saj mankuba kamar za ku ga wato ainihin kamar an sa dama kamar wani akwati shi ma an saka shi kamar na katako a daidai wani don ya rike sama ɗin to daidai nan to zuce to farji ne fi kusa kana ce a samansa akwai rufi kamar an riga an rufe sun ma'arshihin lahada bin labin sannan kuma ka ku ciki shi wannan lahadu din bangaren da ya fusa girgirin da tobula wato kusa tobula wa ahila turaba alai sannan ku zuba mana kowa sun magayyib kabari sannan ku batar da kabari na zan ba a gane baje ya zama ba za a gane kabari ba ko da ku zo kusa sa'o'in sa'amun daidai wanda ya zo ba zai gane kabari ne ba zai zama kawai kamar ko da wani ya zo zai ɗauka bai da alaman kabari kun kabari an sa aka mashi ɗan bisa ya gane kabari na amma shi za a ɓatar wadda ko mutum ya zo ba zai gane kabari to wannan wasiyan amiru ne dangane da yadda ayi musu ke domin shi wannan kabarin nasa ya kame da ya faɗi za a gan shi haƙaƙe wanda ke dama akwai shi kenan awa dama nan za a sa shi kuma ya ga musu alama inda su suka aje suka ɗauki suka je daidai wurin suka aje wannan annashi din da ke dauke da shi to ba za su iya ajiyewa ba in ba a wannan wurin ba in kun suka yi ce ku juya daidai inda kuka sa kan sai ku maida ya zama shi ne kafa to sai ka yi sama sallah to sai ku janye shi sai ku tona za ku ga haƙaƙen kabari dama yana sai ku saka ni a ciki su ku sa tubula ku rufe bayan sannan ku zuba ku ku bata to kaga akwai haƙaƙen kabari wai haka wannan kabari baban amirul mu'minin ne ya shine adam alaihissalam shine ya haɗa kaburbura guda uku ya ce wannan nawa wannan na ɗana nuhu wannan kuma ɗana amirul mumin sai za ka ji ana cewa assalamu alaika wa ala daji aika adamu wa nuhu saboda adamu da nuhu nan ne kabarin su yake wannan da na ce a rajin lahada bin labin labin shine wani shehin malami a ƙasar nan da ya karanta sai a ce yana karatun sahihul buhari sai ce sheikh ne sai ce an rubuta wayun sabu ilaihin labin ana jingina masa tubali sai karanta ya ce wayu sabbu ilaihin laban ana zuwa masa nono wannan shahararren karatu ne sai mutane su a majiyar suka ce ka fito ne za a zuba mutum ce to ni dai haka na gani a littafi wanda kai mutum ya mutu sai an zuba mishi nono labanu da labinu labinu shine bitobali laban kuma nono kenan shi malam sai karanta labanu ne kuma aka rasa wani mai ido da ya duba cewa ba yusabu ne ba yunsabu ne yunsabu ba yusabu ba sannan kuma idan za a zuba nono aka ce yusabu me za a ce ila ko ala yawa kaga za a ce yusabu alaihin labanu kenan za a zuba masa mutasaba kenan sai ce wai yusabu ilaihin labanu to za ka watsa nono ka zuba ta gefe ai ta sama za ka zuba shi kenan da aka nuna wannan karatu ne dai ya shahara suna nan sukan sa a rediyo wani lokaci a wani jami'in ce ya yi wasiya ce a zuba masa nonon yamma mun san ko zuba sun zuba mashi nonon mutum da yake da littafi yin karanta cewa ana zuba nono wato ainihin kamar yadda a shakku mukan sa wa yan su slap a sama wanda mutane sukan sa su katangi da sauransu to lahadu sai a sa tobali a bayan mutum don ana sa mutum a kabari a bangaren damin a sa shi a bangaren sa dama na dama fuskansa na duban alkibir to da yake fuskansa yana ya zai tafi bangon bangaren alkibir din na ƙasa to bayan sa zai zama hororo idan idan lahadu ne to sai a sa tubula a jera sannan a sa kwakwam ya a rufe kafin kwakwam ya ƙasa a rufe laka sannan sai a cike uwa idan ko shakku ne za a sa shi ainihin fuskansa da cikinsa na duban katangan ƙasa bayansa ma kadalik kun ga shi sama za a ciki kenan saboda kan aka zo da tobula shi kuma sai a zuba su a sama sannan a zuba ƙasa a rufe sannan kuma a zuba ƙasa a ciki gaba ɗaya wannan mirmin ne ya ce za su ga kabari kuma abin da ya faru kenan da suka je wannan haka ya faru ba sai an ga maka ba abin da ya faru kamar yadda ya faɗa ne su su shi wanda suka tafi rufe amirul da sun za mu gani wasu adadi ne kalilan kuma sun sami abin da amirul ya ga musu kuma sun yi kamar yadda ya ga musu kamar yadda ya ga ma a ɗansa abu muhammad a rahasan al-mujtaba alaihi salam sannan sai ya ce da su ya ce da amirul ya ce da ɗansa imam hassan ɗauko takarda da alƙalami rubuta abin da zan gaya maka saboda ka wannan abin za mu karanta yanzu yana faɗa ne yana shifta imam hassan na rubuta haza ma ausa bihi amirul mu'minin ali bin abi talib wannan shine abin da amirul mu'minin ali bin abi talib ya wasiyarsa أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين أوصيكم بتقوى الله وألا تبعث وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما ji abin da ke su kushe ku rubuta wannan cewa wannan shine abinda amirul mu'minin ali bin abi talib ya yi wasiyarsa ya yi wasiya da cewa ya shaida la ilaha illallah وهذا لا شريك لا يشهد محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره هو على الدين كله ولو كره المشركون وما يتي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من الم... وأنا أول المسلمين وأنا أمير من يتي وأنا أول المسلمين kamar da aka umarci manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi ya ce wa ana awwalul musulmi in muna wannan addu'a din mu a matsayin addu'a muna cewa ana minal musulmi ne kamar yana cikin eh, addu'o'in iftita ba za ka ce ana awwalul musulmi na amma amirul mu'mini ne yana cewa ana awwalul musulmi don in manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi shine farkon wanda ya sallama ali ne farkon yadda ya sallama masa in al- in al- in manzon Allah shi ya fara sallama ma Allah to ku- ali kuma shi ya fara sallama masa saboda haka eh, manzon Allah shine awwalul musulmi na ga Allah shi kuma al- wanda ya fara sallama ma manzo shine ali saboda haka yana iya cewa kan sauran mu za mu yi addu'a sai mu ce muna cikin musulmi ba mu ne farkon musulmi ba sai mu ce in abu ya zo addu'a to sai ce kuma ina muku wasiya ku biyu na usi kuma don yanzu yana magana da siga duk da ya umarci imam hassan ya rubuta ya ce su biyu nan yake ma amma kamar yadda za mu kaje cewa wasiyan ah, amirul mu'minin ga 'ya'yansa hassan da hussein guda biyun nan har wala yau wasiya ce ga dukkanin mabiya amirul mu'minin wanda suka ɗauke shi a matsayin uba uba na shirya ba lalai ya zama uba na jini ba wanda suka ɗauke shi ubansu a ji- a shirya don shi suke bi Wa- idan wasiya ta zo da hususiya wanda ba- ba yadda za a yi a yi- a yi ma wani wasiya din in ban da hassan da hussein to hassan da hussein ake bi in ko ba ta zo da hususiya ba to tana nan kowa da kowa an bayyana saboda ka zamu ga a cikin musulmin amirul mu'minin akwai wanda suke hasatan ga hasan da husaini ne lagayo wasu kuma kowa da kowa ya ce ina muku wasiya da takawan allah kuma kar ku biɗi duniya ko ta biɗe ku ko biyun nan kaga wannan kaga wasiya da su kawai ake yi ko duniya ta biɗe ka kai kar kar ka biɗe ta kuma in ka in baka kibin ka bi biɗan duniya bi duniya za ta biyo ka ne. kai ka- ka sake ta ka ce ba ba ni laki kar in ta biyo ka kai baka bi ta ba ta biyo ka ce to zo mu tafi wala ta'asafa ala shay'in minha zuwiya an kuma kar ku yi bakin cikin wani abu na ita duniya wanda aka raba ku da shi wato in wani abu na duniya ya- ko ko ka rasa shi kar ku yi bakin ciki na gani da wani wa qula bil haqqi wa amala lil ajr ku faɗi gaskiya ku yi aiki don lada kar abba zai koyi ba cewa wa'annan eh, siga din duk tasniya yake ku biyu ku biyu ku biyu da yake ba haushe ba ba yi da tasniya saboda haka za mu ce ku ku ku amma yana nufin ku biyun nan ba sai mun ce ku biyu wani wa kuna lil zalimi hasman wa lil mazlumi auna ku kasance masu faɗa da azzalimi masu taimakon wanda aka zalunta usi kuma wajami a wulidi wa ahli baiti wa man balagahum kitabi hadha min almu'minina bi taqwallahi bi taqwallahi rabbakum bi taqwallahi rabbakum wala wala tamutunna illa wa antum muslimun to wannan maka amiru mun ya ma warware yace ina maku ku biyu nan wasiya da kuma dukkanin 'ya'yana da mutanen gidana da duk wanda wannan rubutu nawa ya je gare shi na muminai ina muku wasiya da takawan Allah ubangiji ku kuma kar ku yadda ku mutu sai kuna musulmi kuma kwanakin eh, na jin ba- ba mu dan da karanta a ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun kuma mun dan sharhin shi daidai gwargwado to shine abinda amir gun yake fara yace kuma wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa allafa bayna qulubikum alhamdulillah kwanan nan muka karanta wannan ko shekaran jiya ne ma muka karanta wannan wa atasimu bi hablillahi yanzu mun kwana biyu muna magana ma'anan wa atasimu bi hablillahi to ka- dai yana cikin wasi wasiyan da yake ma ƴaƴansa biyu da sauran ƴaƴansa da sauran mutanen gidansa da dukkan mumine da wannan takarda ta je gare shi gashi kuma alhamdulillah ta zo gare mu muna karanta usikum bi taqwallahi wa nazmi amrukum ina muku wasiya da tsoron Allah da tsara al'amarin muna cewa ga gaskiyar magana shine wasiyan amirul mu'minin na darussa ne masu yawan gaske kowace kowace magana da ya babi ne mai tsawo na karatu sai dai mu muna karanta a gurguje ne amma wani lokaci ke ra'ayi ba akwai bukatan a zauna ne a yi shi da dukka ba kawai a bi shi wannan muna ma- ma- mukamin jajari kun ga a- a cikin ami- abin da amiru mu'min yake cewa ina muku wasiya da tsoron allah da tsara al'amarin ku tsara al'amarin ku ya zama a tsari wasa raha za ta bainikum da gyara tsakaninku fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ali ya qulu salahu zatil baini afdalu min amati salati was siyami yin ni naji manzo Allah sallallahu alaihi wa ali yana cewa gyara tsakanin mutane tsakanin mutum biyu ko tsakanin mutane za ta bayyana tsakanin wa'insu kamar miji da mata ko aboki da aboki ko ɗa da uba ko wani abu ya shiga a gyara tsakaninsu a sasanta to shi ne salahu za ta bayyana to wannan gyaran ya fi dukkanin sallah da azumi wato ladan shi wa innal bugdata khaliqatud dini wa fasadu zatil bayt domin gaba kiyayya in juna a shiga gaba da juna tsakanin wani da wani da allah makwabci da makwabci ko dan uwa da dan uwa ko aboki da aboki ko ɗa da uba ko mata da miji ko kowane iri ne wannan tsakai wato ainihin kiyayya tsakani to shi ne ya ce mashi halikatu din ma'askiyan addini kiyayya ma'askiyan addini me amma aske ma tana aske addini kamar yadda aska kan aske gashi kenan kyas ta share kawai kamar yadda ake kwalkwago to sai a yi kwal addini ba addini kenan wa fasada za ta bai da kuma ɓata tsakani tsakanin mutane unzuru zawi arhamakum fasiluhum ku dubi ma'abota zumuncinku yan uwanku na zumunci ku sadu da su ya hawannu lahu alaikum hisab in kuka hanan haka nan Allah zai sauƙaƙe muku hisabi Allah wallah Allah fil aita don in aminu ne ce Allah Allah ko Allah Allah ma'ana ittaqullah ittaqullah ba sai an ce ittaqullah ittaqullah sai a ce Allah Allah wallah Allah wattaqullah ittaqullah ta karfafa magana ke sai a ce Allah Allah wato na gamar da kai da Allah na gamar da ka ji tsoron Allah don na gamar da kai Allah ka ji tsoron Allah fil aitam dangane da marayu wala ta gibbu abuwahahu kar ku kyale bakunan marayu wawi wato ya zama sun kwana ba su ci bake wala ya biɗu bi hadratukum kar su tozarta kunana fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yaqulu man ala yatiman hatta yastaghniya أوجب الله لكل الجنة كما أوجب لكل مال اليتيم كما كما أوجب لآكل مال اليتيم النار ما ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi cewa wanda ya iyalantar da maraya ma'anar iyalantar da maraya ka hada shi a cikin iyalanka ya zama daidai da iyalanka wanda iyalantar da maraya ya mai shi a cikin iyalansa ke har ya ji cewa shi dan gidan ne ba wani bambanci kamar yadda 'ya'yan gidan su taka shi maki to wanda ya wannan har ya marayan ya wadata to Allah zai wadabta zai wajabta masa aljanna kamar yadda yake wajabta ma mai cin dukiyar maraya yake wajabta masa wuta shi kuma cin dukiyar maraya shi kuma wajibi ne shi ga wuta wallah Allah fil qur'an Allah Allah dangane da alqur'an fala yasbiqakum ila al-amali bihi ghayrukum to nan amiru ne kun ga ya koma da sigan ba mutum biyu ba ba ya fara da mutum biyu ba yanzu yana cewa kun kuma yana cewa duk cikin ku kaga ya ce da ku biyun nan da sauran ƴaƴana da kuma sauran ƴan gidana da sauran mu'minai da wanda wannan wasiya je gare su alhamdulillah wasiya ta zo gare mu saboda haka da mu ake yanzu su kan wanda suka wuce alhamdulillah sun su da suka ji masha Allah sun yi nasu sun wuce yanzu ko mu yanzu muke jin wasiya Allah Allah dangane da dangane da alkur'ani kada wani ya riga ku wajen aiki da shi kada a ce aiki alƙami wani ya fi ya zama ku ne kan gaba sai dai ku zama kuduwa wani ya bi ba dai wani ya fi ku san ama suna da wani abubuwa masu ban al'ajabi wallahi wani lokacin suna karatu su hankalinka ya tashi an ji wani yana irin surutan nan da suke suna cin shi tafsiri ya ba da bayanin wai wai annabi ya ce ma yan sabatin inna lillahi wa inna ya ce ya fatima in kika yi saki wance za ta ke za ta riga ki shiga aljanna sai ta je ta sami ashe matar wani mutum ne da yake sai da itacen girki sai ta je ta zauna ta ga irin yadda take biya ga mijinta Kai, in ka ci tatsuniyar malam an ci zarafin sai da fatima an ci zarafin annabi wai in kika yi sake za ta riga ki shiga aljanna matar mai itacen girki shi ne sai ita fatima ta je ta zauna da ita don ta koyi darasin yadda ake zama da miji ta ga a ce ta wuce ta ne saboda tsananin biyayanta ga mijinta da ma mijin ya zo da itacen girkin ma haka nan da gashi da jibi kawai ta je ta karba ta je ta sa mashi ruwa kai ka jure ta tsanya irin wannan wallahi ina da lafiya to shi kenan wannan amiru ne ya ce mai ansa kada wani ya riga ku aiki da alqur'ani anya zai yi wani ya riga su anya yanzu wani zai wata mata za ta fi sai da sinsayil alamina min alhalqi ajma'ina har a ce manzan rahama wannan shine sayyidul musali ne ce mai yasa wacce matan mai itacen girki za ta riga ki sha aljanna in kika so sai ta je tana koyon yadda za a ake yadda ake shiga aljanna da ba za ka wani matan da ta fita ta wuce ta nan sai da ta je ta koyi darasi kai wayo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sauke ba aminin lokaci zaka ji tausayin sa yana neman gaskiya a inda babu kamar kamar kamar kirista ne yana neman gaskiya a babu littafi mai sarki ka sassauka amma dai kan ko mai sarkinsa kam sai ka je na sosai to aka kai ma ba ne duk karatunka sahihohin nan naka sai ka ji inda addini ke ba ka yanzu nan a nausa da kai wannan tantankwaron da sai imam ya zo zai ci cire tankwaron ba za ka sani ba don a an baka shi a matsayin miƙaƙƙe ne nan ko an zuba tankwaro ne kada wani ya riga ku aiki da alƙur'ani والله الله في جيرانكم فإنه وصية نبيكم ما زال يوصي به بهم حتى ظننا أنه سيورثهم yace Allah Allah dangane da makwabtanku domin shi ne wasiyan annabinku bai gushe ba yana wasiya da makwabci makwabci har zai zama kasance ko da makwabci zai gado ne saboda manzo Allah kullum sai ya ce makwabci fa makwabci fa makwabci fa wanda a wani ruwa ce manzo Allah ya ce Jibril kullum yazo sai ya ce mishi makwabci har sai dauka to ko makwabci zai gano wani da wannan kuma ka ga ruwan abin da ke nuna shi Amir ne yana cewa manzo Allah yana ta ce masu makwabci makwabci har sai suka dauka ko makwabci ma dai zai gano wani والله الله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم Allah Allah dangane da ɗakin Ubangijin ƙaba ke kada ya wofinta matukan kuna ko da lokaci ya ta zuwa hajji da umra fa innahu in turika lam tunazaru ya ce in wannan ɗakin in aka bar shi to ba za a saurara muku ba a wani ruwa ai la yanzur ilaikum bil karamati la min Allah wa la min Allah ma'ana ya ce ba za a gidobe ku ma'ana ba za a gidobe ku da karama ba ba wajen Allah ba ba wajen sauran mutane inda kuka ki alƙaƙin Allah Allah Allah fi sala fa innaha khairul amali wa innaha amud dinikum Allah Allah dangane da sala domin ita ce mafificin aiki kuma mafificiyar mafificin aiki kuma ita ce ginshikin addinin ku Allah Allah fi zaka na ce muku zan mai a gurguje ba sharhi ba zai yi Allah Allah fi zaka fa innaha tudfi tudfi'u ghadaba rabbikum Allah Allah dangane da zaka domin ita tana bisce fushin ubangijinku Allah Allah fi siyami shahr fi siyami shahr ramadan fa innahu fa inna siyamuhu jannatun min nar Allah Allah dangane da azumin ramadan domin shi garkuwa ne daga wuta الله الله في الجهاد في سبيل الله فإنما يجاهد رجلان إمام هدى ومطيع له مقتدين بهداه ya ce allah allah dangane da jihadi masu jihadi biyu ne mutum biyu ne ke jihadi shugaban shari'a da mai da'a da gare shi mai biyayya gare shi kaga kenan akwai jihadi babu imamu hudan babu yanzu wannan wanda muka ce ainihin duk in ka tuntuɓi ama duk za su ce maka jihadi wajibi ne me me hukuncin jihadi wajibi ne to amma su ma sukan cewa ba a yin jihadi sai da imam amma imam a wurin su sarki ne aka samu wani sarki sai a ce to ai ga imam din ya ce ko kuma halifa saboda haka neman sukan naɗa daga lokaci lokaci sai haka ma sai su yi su yan ƙunan bakin wake da yan ta'adda in suka yi mutum sai su ce kaiwa da kai ne ka bi kamata ka zama khalifa to kai ne imam su za su zaɓe shi ya ce to aishi bai kamata a dubba ka ga sai a to adana bayan iman ne to sai sai mai ka hannu sai ka zama bayan su sai ba da umarni a ta konan bakin wake to wannan kenan to ba imam hudan yana fi imami masumi ne an fahimta ai imamu hudan imamai na asumi ne wanda shi ba zai tabbatar da kai ba ba zai kuskure ba ba zai mantuwa ba ba zai rafkana ba duk abin da ya gaya maka irin abin da Allah zai gaya maka ne irin abin da manzo Allah zai gaya maka shi ne imamu hudan wannan jama'a za su iya kada kura su zaɓe shi to mutum ne ke jihadi da imamu hudan da mai biyayya gare shi الله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن يظلمن بين أظهركم الله الله dangane da zura'an annabinku kada a zalunce su a tsakaninku to kun ga wannan yana yi da sauran muminai ne ko da gani domin su waɗanda yake magana da su ba zuri'ansa ba ne to su ne zuri'an annabi sai ce Allah Allah danga zuri'an annabinku kada a zalunce ku a zalunce su suna tsakaninku الله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤوا مهدسا فإن فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بهم ولا أن المحدث منكم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث الله الله لم يقل صحابان عن لهم صحابان عن لهم وإن بس حدث حدثي بس فتولوا صحابان عن لهم addini suka ce shi ma suka ba su kauce daga tabbatancin annabi suka ulo da wannan sabo ba domin kuma ba su ba masu wanda suka haddasa mafaka ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wa yayi wasiya da sabansa ci a kula da sabansa kuma ya la'anci masu haddasawa daga cikin su da ma wasu ba su ba duk ne mai haddasawa sawa'un sahabi ne ko ba sahabi ba manzo Allah ya la'ance shi haka ma mai ba mai haddasawa mafaka me ya haddasawa don kaɗin a gane shi ne ga abin da annabi ya ce a yi sai wani ya ce ba wannan za a yi ba ya kullo da wani abu sabu sai a bi shi sai a fasa na annabi abin nasa to shi wannan ne ya haddasa an fahimta yi shi ne ya haddasa domin karka ga mutum ya yi gini da kyau ya haddasa gini to ai kaga an ce an haddasa to abin da ya haddasa wanda ya haddasa sabanin na annabi ake ne kuma da yawa akwai wanda suka haddasa kuma aka bi su a haddasawa haka kuma sun ba wanda ya haddasa mafaka shi ma'anar haddasawa an fahimta da wani kaga a ainihin masiyoyin nan daban mamaki za ka ga wani lokaci idan in su malaman ama suna magana sai su kawo wannan sai ai amirul mu'minin ali bin abi talib cikin wasiyoyin da ya mai ansa ya ce Allah Allah fi ashabi nabiyikum sai su shiru Allah Allah fi ashabi nabiyikum sai su shiru to shi amirul mu'minin haka yace ya shiru yace alladhina lam yuhdithu hadathan wa lam ya'u muhditha wa bal warwa domin su waɗannan ne manzo Allah ya wasiya dangane su kuma ya la'anci masu haddasawa da masu ba masu haddasawa mafa kaga banda wanda suka haddasa ke ko to su ba su san wannan magana don auren su wanda suka haddasa ma a bi su kawai da an cewa ne ya haddasa abu sai a shiga a nemi a faɗa da ke kawai ka zage sabta ka zagi sahabi kai ta yana ka zagi sahabi ba shi ya haddasa ba ya haddasa ko bai haddasa ba daga cikinsu akwai wanda suka faɗi cewa sun haddasa har masu cewa to da ba don ka san da suka haddasa ba da ka ba da yawa a littattafan sa kai to ce to ya riga ya haddasa to kaga ya yi itirafi da ya haddasa الله الله في النساء وما ملكت ايمانكم فان اخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه واله ان قال اوصيكم بالضعفين نساؤكم وما ملكت ايمانكم yace Allah Allah dangane da mata da abin da damannin ku suka mallaka domin shi ne ƙarshen maganar manzon sallallahu alaihi wa ya ce ina muku wasiya da raunanan nan biyu matanku da waɗanda damannin ku suka mallaka sun makara assala assala assala to kun a baya ce Allah Allah fi sala to yanzu kuma yana karfafa sallah ne assala assala assala wala ta khafunna fillahi law mata la'im kar ku ji tsoron zargin mai zargi a dangane na al'amarin Allah don kama kar ka damu da me za a ce yakfikum man arada man arada kuma baga alaikum Allah zai muku maganin wanda ya yi nufin ku da mummuna kuma ya muku shi kai dai kawai ka tsaya ƙyan a tabarkin Allah wanda ya nemi ka shigi kuma Allah zai maka magana ƙoro lin nasi husnan kama amarakumullahu azza wa jalla ku ku faɗi ma muka ga mutane abin da yake mai kyau kamar yadda Allah azza wa jalla ya umarce ku wala tatrukul amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar fa yuwalla alaykum ashrarakum thumma tad'una fala yustajabu lakum kuma kar ku bar umarni da ma'arufi da hani ga munkari in kuka yi haka nan sai a shugabantar da ashararan ku a kanku kuma ku yi addu'a ba za a san ku wa alaikum bit tawasuli wat tabazuli wat tabar to kuma na hore ku da wayannan abubuwa uku tawasul tabazul tabar wa iyakun wata ƙaƙo wata daburu wata faru kuma na hane ko nan abubuwa uku ta ƙaƙo da ta daburu da ta faru to kun ji na na ban muku tarjaman su domin amirul mu'minin inda ya ce muku na umarce ku da tawasul da tabazul da tabar to sai ce na hane ku kuma ta ƙaƙo da ta daburu da ta farruku to kun ga nan ba a kishiyoyin wa'ancan ba kenan menene tawasulu in baka san tawasulu ba an ce karkai ta ƙaƙo me tawasulu kenan sadarwa sadar da mene zumunci ta ƙaƙo yanke zumunci an fahimta ban da yanke zumunci to menene tabazul wanda aka ce kai ta bazur bazur to karkaita sai aka ce karkaita ta dabo juya baya ke wato ainihin in kana da shi karka bayarwa kada ya zama in kana da shi naka kawai kai to ta dabar kuma yana ɗaukan kar ku zauna ku riƙa yi da wani a cewa na aika to kuma sai tabar daga bir nagarta haduwa sai ce to karfe ta faru kaga tabar mene kenan eh wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kan kurarrabu ku hada kai kenan to wata awa to gashi ma sai kawo aya wanda a cikin cikin wasiyan kullum fa amiru ne wannan yana wannan wasiyan fa kwakwalwansa fa tana narkewa tana biyo ɗinki amma duk da haka yake wani ya ce wata awonu alal birra wata kawala ta awonu alal ism wal udwan wata kullaha inna la shadidu riqab sai ce habibakumullah min ahli bayyi wa habiba fikum nabiyyakum Allah ya kiyaye ku yanan gida kuma Allah ya kiyaye annabin ku a cikin din almar'u yuhfazu fi zurriyati fadin sayyida zahara ta ce baban ta haka ba ainihin mutum ana kiyaye shi a zuwansa ne da allah kiyaye ku iyalan gidan annabi kuma Allah ya kiyaye annabin ku a cikin ku astaudi'ukumullahu khaira mustawda wa aqra'u alaykum salama wa rahmatullahi wa barakatuh ce ina muku ban kwana kyakkyawan ban kwana kuma ina muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi sannan amirul mumin ya ce ya bani abdul muttalib la alfiyannakum takhuduna dima'al muslimina hawdan taquluna qutila amirul mumin yace ya ayan abdul muttalib karfa mu haɗu da ku alfiyannakum karfa in same ku kenan karfa mu in same ku ba wa same ku anan tun da zai mamir mun zai tafi yana nufin mene kenan a lahira a zo a ce kuma ga abin da ne karfa in same ku fa kun kutsa cikin jinai na musulmi kuna cewa an kashe amirul mumin karfa ku shiga shekar da jinai na musulmi kuna cewa kuna ramuwan gaya an kashe amirul mumin karfa in same ku da wani ala la taqtulan nabi illa qatil ku saurara kar ku kashe wani da kashe ni sai wanda ya kashe ni unzuru idza ana mitu min darbati hadha idribuhu darbatan bi darba ku duba ku gani in na mutu a wannan sara da ya mun ku sare shi sara da sara ya sare ni a sare shi wala yi masar da rajul kar a yi masar da wannan mutum kar a ɓata gawansa sara ɗaya ya mishi sara kar a sassa da jikin shi kuma ko a bata masa jiki fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi yaqulu iyyakum wal musallata walau bil kalbi al aqur naji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce a kullun ku da yin musalla amma ka ba za su shi musalla shine bata gawa bata jikin mutum a kullum ku da yin musala ko da kare mai cizo ko sa akwai wani kare mai cizo kan ciji mutum mai zama ya mutu idan a kare ciji mutum yana da ciwon haukan kare ana kashe karen in ba ka in duk wanda ya ciza zai kama wannan ciwo kuma in an kama wannan ciwon ba akan warke to ko da irin wannan karen ne kare mai cizo akwai wani ciwon kare da ake cin ciwon haukan kare rabies wani irin ciwon da idan kare ya ciji mutum sai kama wannan ciwon kuma dai ba a rayuwa to in aka samu wannan karen illa iyaka a kashe shi an gaba ba kuma sai a lalata jikinsa to tun da kare ma mai cizo an ce kar a lalata cikinsa ballantana bil adam ko mai yi in an kashe mutum da kisa a sa da shi an gaba kar a lalata jikinsa yana gawa ballantana a ce yana dare a yayyaga jiki yana gawa kusan al'amarin wannan wannan wannan wannan wannan wannan al'amarin wannan al'umma kun ga amilin amirul mu'minina a basra suka kama shi suka yaga laifansa na sama da ƙasa haƙoran suka fito suka suka ce je suka yanka hanci suka tsaga kunna suka ce je ka ka sami mai gidanka ali bin abi talib ka ce masa haka za mu yi da shi kafin mu kashe shi kuma suwa suka yi wani talha da zubai to iyakun ko ƴaƴan abdul muttalib wannan amir da ke ƴaƴan abdul iyaku da musu karku ta shiga shagaƙi da jini na mutane kwanci an kashe amir mu'min nafsu bin nafsu ne alƙur'ani ni wanda ya kashe mutum ɗaya ne in ya in na mutu sakamakon hasaran da ya ma ku kashe shi sara da sara amma kun kula da ta kawansa sannan sai daidai amiru mun da ya faɗi wannan magana sai aka ga jibiya ya gangaro a goshinsa sai ya shiga sharewa sai da zainab yarsa ta ce ya baba na ga kana shafe kana shafe goshinka ya ce eh yata na ji manzan Allah kakanki manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi cewa in mumini mutuwa ta sauka masa wafatinsa ya shiga ya- ya- ya- akan ga jibi yana gangarowa a goshinsa wato wani al- alaman gab da wafatin mumini ba cewa wafatin kuwa ba za ka ga jibi ya gangaro a goshi a wannan hali sai da zainabul kubra ta ce mu babanta ya babana ba ni labarin ba ta ce ya babana ummu aiman ta gaya man hadisin karba ta yi ga ummu aiman wata dattijuwa wadda ta kasance tana ma annabi hidima tun- tun tana yarinyar babansa abu talib kuma ta kasance tana cikin gidan manzo Allah har wafatin manzo Allah har bayan manzo Allah tana tana gidansa to in ta ce in mu aimin ta ba labarin Karbala ita malam ta ji manzo Allah ya faɗi abin da zai faru a Karbala ta ce amma ni ina so in ji a wajenka sai ya ce ya yata maganan Karbala kamar yadda umma aimin ta gaya miki kamar na ganki kamar ina kallon ki ke da sauran matan gidanki an kama ku a matsayin bayi kuna kaskantattu ana jan ku kuna jin tsoron kar kar a kai wuce ku ba samuran samuran a daure a daure sannan amirul muni alaihi salam ya dubi ƴaƴansa hassan da hussein ya ce ya aba abdullah wa ya aba ya aba muhammad wa ya aba abdullah kamar ina ganin ku fituntunu sun biyo ku bayan fasbiru hatta ya hukum Allah wa huwa khairul hakim ku dole har Allah ya hukunci shine fiye mai hukunci يا عباد الله أنت شهيد هذه الأمة فعليك بتقوى الله والصبر على بلائه يا باب الله كيني شهيد من الأمة saboda kana ko dai kada ka ji tsoron Allah ka daure akan bala'insa sannan sai amirul mu'minin sai su ma sai ya farfado da ya taso sai ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi, ga amina hamza ga dan uwana ja'far ga sabon manzo Allah duk cikansu suna cewa ajjil kad ulumaka alaina fa inna ilayka mushtaqu yanzu nan gashi ina kallon su ga manzo Allah ga hamza amina ga dan uwana ja'far ga sauran sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi suna duk cikin suna ce maka ka gaggauta ka zo wajen mu muna mun kosa ka iso sai amirul mu'minin ya ce astaudikumullahu jami'a sannan amirul mu'minin ne ya faɗi damansa ya sake ce astaudikumullahu jami'an saddadakumullah ya ce khalifati alaikum Allah wa kafa bihi khalifa sannan sai aka ji ya ce wa alaikum salamu ya rasul rabbi ya ji yanzu yana kan mala'ikun mutuwa kuma ke kan sai ce wa alaikum salamu ya ku manzannin ubangiji na wato manzannin ubangiji mala'iku ke sannan aka ji ya ce limithil hadha falyamalil amilun ga irin wannan masu aiki su aiki inna allaha ma'allazina taqawwal ladzina hum muhsinun bai gushe ba yana ambaton Allah yana kalman shahada din na biyu sannan ya dubi alƙibla sannan ya rufe idanunsa biyu sannan ya miƙe kafafunsa sannan ya miƙe hannuwansa ya ce a Allah ilaha illallah wa da la sharika la wa shaɗu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan ruhin sa ta fita mazlumi shahidi mai dauriya mai neman lada wajen allah ainar munadi wa shahida wa aliya wa mazluma wa imama sauran abin da biyu a baya kamar yadda mai rumuni ne ya gaya masu na batun kabari da wanka da ya umarci ɗansa a sanye masa da likafani da hannudi da hannudin da jibiru ya kawo na rubuwan kakansa da kuma yadda ya faɗi za a yi yadda a yi bayan masarar haka nan ya gudana kamar yadda amir alayhi salam ya yi wasiya insha Allah da yake yau daren juma'a ne za mu yi du'a kuma kafin mu tashi yau da yake na makara wajen tafsiri muna cikin yi sai kawai in ba an kara ba in duba agogo sai na har lokacin da ya kamata mu tashi yayi kuma ina ma tsakiyar bayanin wata ai ban lura ba sosai da na dan yi mana magana dangane da kudus wanda insha Allah ba a yi a duk duniya kun san bara an yi ranar kudus juma'a karshen rabana a duk duniya amma a wurare a bil ahas a afirka has a nigeria a nigeria a zaria nan ne kawai sojoji suka bayyana suka yi harbi suka yi kamu suka je suka azabta mutane da ransu suka azabta har zuwa mutuwa da tattaka ciki da caccaka wuka da kare da ya gaba wannan ba a yi ba ko ina a duniya na mun sami an ɗan hargowa a palestine kanta amma ba a kashe mutum ko guda ba haka ma a kashmir shi ma an yan su an aran gama da sojojin india amma anan ƙwalo-ƙwalo tsananin ƙiyayya wanda ba mu taɓa ganin irin shi shi suka nuna to allah ta'ala ya sake nuna mana wani ranar kudus ne insha Allah wanda za mu yi gobe kuma mun san bayan kudus mutanen nan ba sun kyale ba da aka zo ga taron gadir don matun matun ma kafin da za mu yi arba'in wani jami'an tsaron suna suka ji labarin cewa wasu baki za su zo daga kasan waje sai suna tambayin to za su ji arba'in ɗin ne to sun ji an ce baki za su da ƙasan waje za su ji arba'in ɗin ne don sun yi niyan cewa an ji arba'in nan za su saba amma domin faɗa ba ni ba faɗa ba sun ce za su amfani da keke na za su samu ta ba to amma ba faɗa muku wawa amma muna da labarin sun ce su to ma sai suna tambayin bakin nan za su zo da ƙasan waje su ma za su ji arba'in ɗin ne ce to mu mana wanda ya suka tambaya ce ina maku aiki ne ku je ku gani da idon kuma kila ko wata tunani ta fara zuwa musu cewa tun da baki a ƙasan waje an yi dai arba'in aka kama lafiya sannan sai aka zo gadir sai muka ji labarin sun yi niyyar sace sistoci kamar yadda suka kama yan matan cibo ko su ce a sami sistocin shi a ya kama a bisa gaskiya a mitin din nasu da mai gidansu sun ce ne a kama 'ya'yan alzazzake mata amma na abin da suke nufi kawai za su kama sistoci to aka yi yadda lafiya ne muka zo ashura mana labarin sun shigo sun shigo da fararen kaya sun shirya ma ashura sosai allah ya kiyaye duk shirin da suka yi na ashura aka gama ashura ba tare da wani kaidi ba amma abin mamaki sai su gashi sun jiwar gaban sun buɗe wuta a fatisko a muka ce ta ba mu tsammaci na fursunan nan ne muka sa kuma sun da gwamnan sun sun shigo da rubanin mubi bayan wannan aka zo arba'in suka dasa bama bamai a hanyar kaduna muna nan muna taron arba'in ba kunya ba tsoro a wurin magana arba'in nake ba yanzu zancen nan da nake ga motocin sojan nan suna bin hanyar kaduna suna tsaka suna ciro bama bamai suna zuwa a motarsu ba kun da tsakiyar rana sai su dakatar su ciro su saka mota tun daga jaji har zuwa kan wannan dumbi karshen checkpoint ba inda ba su da sama suka tsaya da rana tsakakar suna tsaye da mutane ana ganin suna ciro lokacin ran arba'in ke ba ma jaji ba tun tun tun da check tun da sun yi nema a mararraban jos ai daidai wannan barikin sojan da ke wajen wanda me ake ce wannan jaji din kenan ko tun tun da tun tun da har ya zuwa nan duk to wanda wannan kuma suka zo suka yi shiri a lokacin maulidin manzana shi ma dai Allah ya kiyaye kai da sai koma kansu ba su iya yi sannan ba su gushe ba an ana nan aka zo na na datsin da kin kwanukan ashura kwanukan ashura aka yi ta kullu kuciya da su duk lokacin da za mu koma suna biye da mu su bita nan mu bita nan har ma akwai wasu da suka bita cikin jihar ai suka sun taso musu suka da tociloli sun kwankwan suka yi haka suka haka suka ba ba wanda suke ba suka ci musu wuce a sun ɗauka ma har bai zuwa to suka yi ta wannan har ya zuwa dai ba su bar wannan ba dai har ya zuwa lokacin da suka yi na zaɓe ɗin nan suka gama shirye shirye wanda na ba da labarin shi ranar shuhada ba sai na mai tamu ba to amma har yanzu su daina ba yanzu ana cikin ashuran nan sai shi ne suka fara tashe-tashen bama bamai su ne a borno da yobe sai kuma gashi a jos sai kano sai kuma aka zo nan zai yaran ta za ta lokaci shi ma aka yi abinda suke kokarin su nuna shine yanzu akwai wani yanayi na tashe-tashen bama bama saboda ko da za su sa bam to yanayin nufin kaga ba sabon abu ne dama akwai tashe-tashen bama don mu san me yasa sai a ramadan me yasa kuma sai lokaci daidai wannan lokacin to yanzu haka muna da labari sun shigo da ma'aikatan su wanda suke aikace aikacen barnace barnacen da suke a borno sun nufo da suna kuma abinda suka gaya mana abinda suka zo da sun kai su 700 to koma mai suke nufin yi a yanzu da muka karanta wasiyan amirul mu'minin usikum bi taqwallah wa nazmi umurikum na umurtan ku da taqwan Allah da tsara al'amuran ku komai na ku zama a tsare saboda haka muzaharan gobe za a yi shi a tsari ba kawai har gido ne zaka shiga ta kona ko kai abin da ka ga dama ba za a yi shi ne sariya sariya da kowane da alamun da aka yi musu in baka a cikin wannan sariyan karkashin idan ko har aka zo ana ce maka ga yanzu ka ne muka yi abinda ka ga dama mun san kila kana cikin wannan 700 inda suka tuko dun za su so su shigo saboda ka kar duk wani wanda ya zo dan uwa zai shiga mazahara za a yi shi bisa tsari idan aka ce wannan sariya din to su za su wuce sai wannan sariya din su wuce sai wannan sariya din su da alamun su wani ba zai tsaya akan hanya ya jira in ya ga dama ya jona ta yadda ya ga dama ba ko kuma a ce mishi ga inda zai bai ce shi ga yadda zai in dai ba kai ma'aikaci ne da aka turo ka ba da saboda su sun ɗauka mu crowd ne abinda ke mamaki da wani mutane su suna kullum suna mana kallon crowd ne wa ma'anan crowd da taron da aka tsinta akan hanya to ba a bisa titi muka haɗu ba ko da ganin mu kai ka san ba a titi muka haɗu ba don za ka gan mu da tsari kun ba nan ba nan titin aka tsara tsarin shiryen abu ne nizamin zaunan nan abu ne to nizamin umur wani abu ne da umur umur ne yake ya mana wasiya da shi nazmin umur komai na yana mai zama a tsari to a kiyaye wannan tsari yana da muhimmanci an fahimta kada ya zama mutum ya so ce shi abin da ya ga dama zai yi da fatan Allah ta'ala ya dora mu birbishin makiya da yake na cewa ainihin damu za mu so mu karkare da yin addu'a insha Allah du'a khumail أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وظل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الاسم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته وكل خطيئه اخطاتها اللهم اني اتقرب اليك بذكرك واستشفع بك الى نفسك واسالك بجودك ان تدنيني من قربك وان توزعني شكرك وان تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشئ أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم أسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر امرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنبي غافرا ولا لكبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقوت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وأبرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أقلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وأخذتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومثالي يا سيدي فأسألك بإذتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم آترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض خطوتك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تكسيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري ومح- وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودكة عزمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي حبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد سلك اعترافي ودعائي خاضئا بربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خر لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح أسعت إلى أوطاني تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل المكف يسير البقاء قصير المدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بقاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضجر وأبكي يعلم عذابي وشدتي أملت للبلاء ومدتي فلئن سيرتني للعقوبات مع عدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأتجنا إليك بين آلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا ذات آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفطرك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي وذاق طعم عذابها بمعصيتي وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرتي وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يجتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقرقل بين أدباغها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزوغ زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إفكه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين الطول لولا ما حكمت به من تعذيب جاهليك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلى ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي وأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزل أو إحسان تفضل أو بر تنشر أو رزق تبسط أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب أسألك بحجك وقرصك وعدم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أهوالي يا رب يا رب يا رب قوي على خدمتك جواره واشدد على العزيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أصرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فعرف ومن كادني فقير الله لا سمع إنما أبن لسكيشي كافي مسلم اللهم من أرادني بسوء فأرد ومن كادني فقير واصرف عني هم من أدخل علي هم وامكر بمن يمكر بي فإنك خير الماكرين وابقى عني عيون الكفرة الظلمة التقاة الحسدة الفجرة وأنزل علي منك السكينة وألبسني درعك الحسينة واسترني بسترك الواقية وجلني عافيتك النافعة وصدق قولي وفعالي وبارك لي في ولدي وأهلي ومالي واجعلني من أحسن أبيدك نسيبا عندك وأقربهم منزلة منك وخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجلي بجودك واطب علي بماجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني أثرتي واغفر ذلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة وإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي وبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي وقني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء وإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلامه
يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صلي على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم طبنا يا رب وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم طبنا يا ربي وارحمنا يا رب العالمين اللهم انك تعلم قاتل احمد وحامد ومحمود وباقي الاخوه الذين قتلوا معهم اللهم انا نسالك يا ربي ان تك- ان ترحمكم ترحم احمد وحامد ومحمود وباقي الاخوه الذين قتلوا معهم اللهم ارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وقبرهم عندك شهداء والحقهم بالاحياء المرزوقين اللهم وداوي جرحانا من جرح من- منهم اللهم واطلب بدمائهم وظهرهم ووترهم وكف عنا وعن جميع المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها بعث كل باغ وطاغ وجبار ومعاند الحمد لله حق حمدي وصلى الله على صفوته من خلقه محمد وعلى بيته اللهم العن سامع العوق وكل من امره وكل من اعانه وكل من ساعده وكل من شاركه في القتل والجرح والتعذيب اللهم اقتلهم بددا وفيهم عددا ولا تدع على ظهر الارض منهم احدا ولا تغفر لهم ابدا اللهم مثل بهم واجعلهم اذة لغيرهم اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر وارنا فيهم قدرتك واقر بذلك عيوننا وعجل ذلك يا رب الساعة الساعة الساعة بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين يا رب العالمين اللهم والأن أولياءهم من الصهاينة والأمريكان والإنجليز وسائر استكبار العالم ومن استعملوا وجعلوهم حكاما في هذا البلد وكل من شارعهم وضارعهم ورضي بفعلهم من العسكر والشرطة والمخابرين وزعماء التقليد ومن دسوا فينا من العيون أنت أعلم بهم منا اللهم أعزنا يا رب وأذلهم اللهم أعزنا وأذلهم اللهم أعزنا وأذلهم اللهم أعلك أبعنا عليهم اللهم أعلك أبعنا- كعبنا عليهم اللهم اللهم اللهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم اللهم انصرنا عليهم ولا تنصرهم علينا اللهم سلطنا عليهم ولا تسلطهم علينا اللهم مزقهم كل ممزق اللهم زلزلهم واضطربهم وخصعهم وفزعهم واقضى اسبابهم واقضى دابرهم وهزم احزابهم وفرق جنودهم اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفرق جمعهم واختلف كلمتهم والق الرعب في قلوبهم اللهم اختلف كلمتهم والق الرعب في قلوبهم اللهم افتن بعضهم ببعض واجعل بعضهم بينهم شديد اللهم ارناهم اباديد وشتى ومتحيرين ومتفرقين ومقموع الرؤوس عاجلا غيرا اللهم اكفنا شرورهم واردد كيدهم في نحورهم وهل بيننا وبينهم واكفنا اياهم بما شئت وكيف شئت وأنا شئت بحولك وقوتك وقدرتك وعظمتك وسلطنتك وجبروتك وانتقامك يا عزيز يا جبار يا قهار يا منتقم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه
Aku mau flat zone karena ini sosial.
kwanci akwai kwance yake ok sun danna shi ya shiga ke shi ke na ɗauko su ɗan ɗauko su ɗan